أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan markazi mai albarka markaz adda'awatu ilallahi wa rasuli wanda yake karce dispensar a garin da magaram jamhuriyar Nijar wanda insha Allah yau muna uku da watan safar yani wata na biyu a kalandar ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabu muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka ya zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da sha tara da watan hut wata na takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku meladiya sha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu albatra yannan kuma mun zo aya ta ashirin da biyu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdu alaramba ba tare da lokaci ba tafaddal مشكورا معجورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in kuntum fi raibin idan kun kasance cikin shakka mimma nazzalna ala abdina ga abinda muka saukowa bawan annabi Muhammad fatu bi suratin Allah yace ku zo da sura sura daya min mislihi irin ta Qur'ani wad'u shuhada'akum ku kirawo abakkan shuhada'ukum ibn kasir ko abdullahi dan abbas yace shuhada'ukum a awalukum duk wayansu wanda za su taimaka muku ku kira su ku yi irin qur'ani ko ku yi sura daya Allah subhanahu wataala yace min dunillahi ba Allah ba ku kira duk wani wanda kuke so abakkan ku zo da sura daya in kuntum sadiqina inda gaske kuke cewa annabi shi ya kurkuro alqur'ani to kuma ku zo da sura ɗaya a nan malamai suka ce ɗaya ce daga cikin ayoyin da aka ƙabulanci kafirai su zo da sura ɗaya amma kafin sura ɗaya sai da allah ya umarce su su zo da ƙura'ani duka sai ya ce kulla inishta ma'atun insu wal jinnu ala أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kun ga da harko Allah ta kulla inna jama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi misli da aljan ko kuma insu wal jin da mutum da aljan za su zo su zo da wannan qur'anin duka su hada gwiwa Allah ya ce la ya juda bi bisi bisi ya zama da irin qur'ani walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da shashi ya taimaka ma shashi a hada amerikawa da ingilawa da faransawa na'am da kuma rashawa da kuma turkawa da koriyawa da canawawa ina ba za mu fahimta su zo da ƙur'ani duka wallahi bisa iya Allah ya ce la ya tuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'din ko da shashen su da shashi ya taimaka ma shashi na'am to kun ga ƙur'anin aka ce su zo da shi duka ko to yanzu sai aka sassauta dan an san bisa iya ba ƙur'ani duka sai Allah a cikin suratul hud sai Allah ya ce am yaquluna أم fatara يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله ودعوا من استطعتم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين a cikin suratul hud sai aka sassauta a madadin qur'anin duka sai aka ce sura goma am yaquluna fatara qul fatu bi ashrin suwarin ku zo da sura goma kamar daga alamtar kaifa zuwa nas mislihi irin qur'ani wad'u man istadatum ku kira duk wanda za su iya min dunillahi ba Allah ba in kuntum sadiqina sai iya ina fata mu bane na'am to shi ne kuma da aka nemi sura goma shi ma basu iya ba ko? basu iya kuma basu iya ba na'am sai kuma aka ce to sura daya ita ce ta nan Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin yanzu an sassauce su su Qur'anin duka ba duka ba ba sura goma ba sura nawa Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin ku zo da sura daya min mislihi irin Qur'ani wad'u shuhada'akum ku kirawo abakan tarayya ku a awanukum ijab la da abbas min dunillahi ba Allah ba in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya annabi shi ya kirkiro qur'ani to wannan hallo an hada a cikin suratu yunus irin wannan to sai dai ita suratu yunus makkiya ce suratu hud ma makkiya ce kun ga wacce da aka ce su zo da sura goma ai suratu hud ce makkiya ce su zo da sura ɗaya ita ma akwai a cikin suratu yunus to nan kuma ta bakara ai ita kuma bakara ba makiya ba ce madaniya ce kenan maimaita cewa su zo da sura ɗaya an waɗi a maka kuma an waɗi a madina saboda ita ta cikin suratu yunus allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma kana hazal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqan lazi bayna yadayhi وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون فترى قل فاتوا بسورة من مثله ودعوا من استدعتم من دون الله إن كنتم صادقين to wannan a cikin Yunus take kun ga ita ma ta akai a fatu bi suratin ku zo da sura ɗaya ita kuma suratul hud makkiya ce nan kuma ita ma ita kuma madaniya ce fatu bi suratin min mislihi can ma fatu bi suratin min mislihi a suratu hud a Ma- a makka an wadi an kabulance su a madina ma an ƙara kabulance su na'am
sai Allah ya ce a fa in lam tafalu ala rama فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت
sai للكافرين Allah ya ce fa in lam tafalu idan ba su aikata ba a wancan lokacin to walan tafalu har duniya ta nade ba su aikata kun san lan ta hikari a kan lam ita lam ya iya yiwa amma lan kai ta'abir ce har abadan ina ba za mu yi قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أقول لم أقول لما أقول لن إذا لم يعني آه لما batta eh, lam ta yi ƙarhin lamma ita lamma ya iya yiwuwa kuma zai iya yiwuwa za a yi shi amma lam na ce koreya amma shi ma zai iya yiwuwa sai dai eh, yiwuwar shi bai kai ba na lamma shi lamma lalle sai ya yi amma lam yana iya yiwuwa yana iya yin yana iya yin fetetir amma lalma jamen ina ba ta bayyana ubangiji subhanahu wata'ala anan sai ka dallan Allah ya ce fa illam idan kun ga a lokacin nan busi ba wataƙila sun iya yiwa amma ai busi ba to wallan har abada har abadan abada ba wani su wanda za su haɗu su zo da sura ɗaya Qur'ani, irin ta ƙur'ani ba su isa ba shi yasa ƙur'ani shi gagar koyo kana yana gabanka kana karanta sai kai ira yana gabanka malaman harami duka su sudas su shiram su mahirul mu'aikili su yasir dusari su bundur balela su almanshawi ibn rashid su faisal ghazawi kai tsohon malami ne ba a cikin harami yana ciki faisal ghazawi ba ina fatan fahimta to wallahi dukansu akwai kuskuren da aka yi aka hundo nasu a suna jan sallah ta harabi kowanne tun daga sudes akwai lokacin da sudes ya dauki wata aya ya yi kwan gaba ya kwan gaba kai akwai lokacin da kulon lawa masu ci zama su shiram kuma sai da ya zo ya fara ya da ya kare alhamdu ya fara bakara alif lamim zalikal kitabu hudan lil muttaqina sai ya ce hudan lil alamin yake yi ya je ya dawo ya je ya dawo da kalle yana kwan gaba kwan baya tukwana Allah ya tako shi ya ci gaba dan a nuna ma shi Qur'ani gagar gobe kai shakuru kundum annabi Muhammad akwai lokacin da shi ma yana karatu karatu ya ci ya kwan gaba ya dawo wanda aka sauko ma Qur'ani shi kuma ba ba sai abin ya rubuta allo ya koya shi ta aka yi bude mai muwarkin ka azuba ma لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع ثم إن علينا ina fata mai yayi kon gabar kon baye ubayy bin ka'ab a zamanin manzo Allah akwai makaranta na Qur'ani irin su ubayy bin ka'ab irin su Abdullah bin Mas'ud irin su Mu'az bin Jabal a lokacin nan a bayan manzo Allah akwai ubayy bin ka'ab yake tuna mamaki sai da aka kare annabi ya ce ubai yana nan ita yana nan ce kuma kada ya ce wane ni ina maza wani ashe kuma wanda yake nuna ma limammai ko kuma malamai in suna jan kiyamun laini in karatu ya cije musu ba a gauza tuna a bari su yi kwan gaba kwan baya kwan gaba kwan baya su je su gyara wani hukota yi kai kana so ka dan gyara surtumin kasa kasa ne ina wani numfashi wani irin tarji'i da za a je a dawo a dan gyara sai ce bari ya tuna ma in ku can sama ne shiru ina ba za ku shiru ake ko ka iya karatun walla akwai wani musallaci ne wanda mutum wajen goma kowa wai so yake har ma su ɓadda ka shiru ake yiwa ce ma karanta suran ma duka dole ne Allah ce a fakar ma ta yi zara in ma kai kwan gaba kan yaki zawa irgu ko kyale ta shekau ta aya ta gaba duka mai harin yi bayan wani bayan ina fata mai ai fakarar ma ta yasira min alkur'ani ta isa ko ɗaya langar ko aya ɗaya kai ko rabin aya ka karanta wallahi a cikin qur'ani ya isa yi ruku in ka in ya zo a cikin ruku kafin ka ɗago daga sujada sai ka gyara sai ka san me za ka waɗa sai ka ci ka yi kwanti ne da li'aya ina fata mun fahimta abinda nake so da kai mana mahallin shahid duka wa'annan suna qur'ani ya gagar kowa da kowa kaga yanda ya gagar kowa da makaranta shi da wanda suke karanta da wanda ma kaza to ya gagar duniya gaba daya taron majalisar farke duniya da aka yi aka ce ya za a cin ma musulunci wani da ya tashi daga cikin mahaukata sai ya ce mu kona qur'anin duka aka ce kai mahaukaci in kuka kona qur'ani akai suke harrace abinda ake harrace ku akai ya za yi bebul duwan kristan da ka sani waɗimin bebul wanda ya harrace bebul ɗaya babu yau damar bebul kin ba ɗaya ba ne haka in ka harrace wancan shi ma wani ya harrace wani shi ma wani duk ƙarya ce ƙur'ani ne Allah ya ce inna na hannu na zallar ƙur'ana إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لعافظون
Allah ya ce mu muka saukar da zikiri shi ne ƙur'ani wa inna lahu na hafizu kuma mu za mu kare shi shi sa wallahi baka isa baka rage dan ba a ƙur'ani baka isa baka ƙara dan ba balagar da take cikin ƙur'ani yo da Allah ya ce masalul lazina takazu min dunillahi awliya ka masalil ankabuti takazat baita wa inna awhanal buyuti wallahi a wannan ayi a wannan ayi a kotun balaga wanda mutane ba su gano ta kudan tautau masalul lazina takazu wayan su kafare suka ce mu mun gano yu ai ashe zaren wannan na kudan tautau ya yi kowane zare kwari da suka yi bincike a wannan labaru kyarkin tasu ta kafirai kuma gashi Allah ya ce masalul lazina takazu min dunillahi awliya misalin wanda suka riki wani ba Allah ba kamar masalil an kabuti kamar misalin gidan dautaure ittakazat baita da ya riki gida inna awhana albuyuti labaitul mafi raunin gida a duniya babu kamar gidan dautau duk duniya babu wani gida mai rauni kamar gidan dautau ya fi ko ina rauni ya fi kowane gida ka san me yasa na farko ai da Allah ya fara maganar mata yayi masallazina takazu min kamasalil ankabuti takazat baita kamar misalin tautau ne da ya rike gida to anan da farko ma abinda za a fara hangowa malamai suka ce ashe shi gidan tautau ba shi bane yake gidan mace ce mace to yanzu da Allah gida da farko ma sai aka ce mace ce mai mallakar gidan an samu ba ma karama ba kuma ko da a ce mata take mallaka su kadai matsala haɗa kai baranta za ta mallaki maza ke za a yi ko inda aka ci gaba ko mace ta ci shugabanci musu mata ina fata mutu a america wadda ake ci a yi wai cin duniya gaba da go to hillary clinton ita ta ci aka gaba hillary clinton ita ta ci aka gaba wannan na makuron wannan tsinan nan naku wannan tsinan ne makuron da shi da wata mace suka amma daga ƙarshe shi haka ba amma yanzu ga shi suna mai daga he sun samce ka ina ba zaune to da farko ma mace ne he aka ce gidan tautau wanda ya kera shi gidan mace ce ita ce kuma mai shugabancin gidan na farko nan an samu matsala ta farko sannan ita tautaukin nan da ta yi wannan gidan wanda da ta yi gidan mijin da zai zo ya arme ta in ya arme ta a ranar da ya sadu da ita to bai kare ya saduwa sai ta kashe shi kuma dan da aka sama dama kwai ne kwan da aka sama to su kuma wannan kwan tun kafin daga sun zo wa'ansu sai su kashe wa'ansu wanda za su rayu sai a bar kenan tun daga nan ma'an har samun gidan mi mazgarai matsala wa inna auha da buyuti a rushe yake amma fa kasa wani abu wannan gidan tautaukin bai maganin kuma suka ce shi gidan tauto bai maganin ruwa bai maganin sanyi bai maganin iska bai maganin komi kamar babu to wai eh su ne tura suka binciko suka ce to ai mu mun gano kuma zaren tautau zaren nashi ai babu zaren da ya kai kwari a duniya kamar irin zaren ya kuma hukata ne ai Allah ba ta yi wa gidan zaren tautau yayi komi rauni ta yi gidan tautau ina fata mu ko ta yi zaren to zaren ma da aka gano duk kwarin nashi hannu bakin sha'awa ashirin venticatoral in yi venticatoral la an kare gobe wani ne sai dai zaren ina fata gwamna kuma allah yana magana ne da gidan wa inna auhanar buyuti labaitil an kamo wani zai ce to ka ce wai tautau mace ce yau to le ka masalin lazina ta ka zo min dunin la'au ka masalin an kabuti shi an kabuti jinsi ne na tautau kowane tautau da namiji da mace da yaro da babba sunan shi mi tautau masalin lazina ta ka masalin an kabuti ta ka zan to ita ka zan kin nan ai mace ce ta wuta anisi inda namiji ne sai a ce ita ka zago ita ka zan baita wa inna auhanal buyun labaitul ankabut shi ankabut kin daudau da namiji da mace da yaro da babba da tso duka kai ai magana dai ta Allah an dawo ina ban dawo ida gidan daudau yayi komi rauni wallahi bai maganin komi yanzu in dai wannan gidan shi ta daudaukin in dai wannan gidan ba na maza ta kwana kuma wani wuri za ta nufa in an ƙare ruwa kuma bentikatar sai fili da ya yi sifir marke shi babu shi bai da ƙarfi gobe wani ne za ta kirkira kai ai wala ga ƙura'ani mala in allah ya faɗa abu ku isa ba ku tada duk tsinan tuwo ina fatan bai da shi yasa shi ƙura'ani malamai suka ce bebul in ka ce ya sunan ka shi bai sani ba bebul ya wallahi bai sani ba labami mai wadabi sunanki ba ta sani ba duk sonar amma ƙura'ani in ka ce ƙura'ani a sunanka sai ce inna hazal ƙura'ana إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون ya الصالحات haɗu sunan shi kome wadawa ala ramma shaharu ramadana شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ya haɗu sunan shi kome wadawa wala kada sarrafa na fi hazal ƙura'ana ولقد صرفنا في هذا القرآن للذكر ولقد صرفنا في هذا القرآن لكل مثل لعلهم يتذكرون ya haɗu sunan shi kome wadawa ƙulla ina shi jama'atul insu قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن fa iza qara'atal qur'ana
فإذا قرأت القرآن فاتبع قرآنه fa iza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la فإذا yu'minun قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا wa مستورا in sarrafna ilayka nafarun min al-jinn
وإنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن
ala ramma qul uhiya ilayya قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا ala عجبا ramma yasin ياسين والقرآن الحكيم
صاد والقرآن ذي الذكر قاف
والقرآن المجيد
يا أيها المزمل
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا كابسة أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا to bari nan shaka inda rabbaka ya alamu annaka taqumu adna ربك يعلم أنك تقوم عدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن Qur'an ya isa alarama ya isa wanda alarama aka tada shi kai kace an tada mai tsimin shi ya beki ba a kwana da yau ai mu kuma ba ma iya ba ina fata mun fahimta Qur'ani ne kadai in kace ya sunan ka zai ce maka shi amma duk sauran dikir ne shi yasa mu rike Qur'ani wa inna kitaballahi awsaqu shafi'un wa agna gana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yamullu hadisahu wa tafi wa wa wa wa la yamullu hadisahu ina fata mai wata zidaduhu ya zidadu fihi tajammula wa haisul fata yarta'u fi zulmatihi min alqabr yalqahu sanan mutahallila yace fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujallil lahu fi kulli halin mubajjila hani amari an walidayka alayhima malabisu anwarin min at-taji wal hula fama zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlul lahi wa safwatul mala ulul birri wat taqwa wani insanin wattuka kulahun bihi ja alkur'anu mufassila haka imamu shafi'i yau ina fata mu wannan wannan zikiri na qur'ani Allah subhanahu wataala ya ce fa in lam tafal to idan ba ku aikata ba a wancan lokacin to walan har duniya ta nade ku ayyuka zawa da Qur'ani har duniya ta fattaqun nara Allah ya ce ku ji tsoron wuta allati waquduha an-nas wal hijara wanda makamashin ta annasu mutane wal hijara da duwatsai ina fata mu dutsi da ai wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma wa inna minha lama yahbidu to da ruwa yake hutawa daga jikin shi da yaji wannan ayi da Allah ya ce ku ji tsoron wuta wanda makamashin ta mutane da duwatsai dutsi he sandan to da da mu ina farre taurin kai ma Allah ya ce wannan wuta uiddat lil kafirin an yi tanadin ta uiddat bi limadin yani deja ita wuta an gine ta tana nan ba wai yana gaba ne to kasa inda aka gine wannan wutai deja an gine ta ko deja bini ko to ita ma aljanna Allah ta uiddat lil muttaqina وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين wannan ita kuma uiddat lil kafirin Allah shi tsare mu uiddat lil kafirin Allah sa mu uiddat lil muttaqin sai aya ta gaba madubu وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
nan sai Allah ya ce wa bashirin lazina amon ta yi albishir ga wanda suka yi imani ya kai annabu Muhammad wa abilu salihati suka yi aiki mai kyau ashe aiki abinda yake bukata ka yi imani kuma ka yi mai kyau ka yi don Allah no Allah no Allah don Allah na kwarai aikin kwarai na fata na kwarai wanda annabi ya zo aikin kwarai don Allah kun za ana samun sabai sai wani yayi wanda annabi ya zo da shi amma bai yi ba don Allah wani kuma sai yayi don Allah amma bai yi ba na annabi aikin banza eh ka haɗe wanda annabi ya zo da shi shine mai kyau duk wanda annabi bai zo da shi wallahi bai da kyau duk kyan shi kai a ganinka wallahi aikin baba giwa ne aikin baba giwa ne bai da kyau aikin da Allah ya saka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saka shi ina fata to in kuka yi wannan shi sa Allah ya ce man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'maluna wanda ya aiki mai kyau wanda ya imani ya aiki mai kyau Allah ya ce za mu raya shi rayuwa da dada wallahi ka san Allah musulunci shine rayuwa da dada wai ka ce ha wai da ake cewa tura sun ci gaba aina ne suka ci gaba ci gaba mai gina rijiya ce malam bashin wallahi imaninka da Allah wannan zai sa ko baka komi ko baku da komi a kasar ku zaka ga kuna horin ciki kuna nishadi kuna bautawa tura kuma ga kazan wai da ake cewa a ai tura sun ci gaba a tattalin arziki da kere-kere da kan ai ci gaba iri biyu malama shi ci gaba iri biyu ci gaban ka ba Allah ai karshen ci gaba ke amma ci gaban mai gina rijiya kawai ka iya gine-gine baka san Allah ba ni wallahi Cristiano Ronaldo ba tausayin shi ne ku wai gani kuke wai kudi gare wai America wai kudi gare ta horar shi ni tausayin su ne nake to wanda bai gyara lahira shi ba ruwan shi da lahira to ai wallahi abin tausayi ne wani saboda ka ce ai anan moriya yake ga kudi ga kaza to wannan bai ci gaba ba saboda bai san Allah ba wanda ya halice ka baka san shi ba ina fata mu fahimta ci gaba mai gina rijiya ce ci gaba iri biyu ci gaban ka waye wajen bautar ubangiji ka san Allah ka baka irin wa'insu abu na dabbobi tura rayuwar da suke irin ta dabba ce shi za Allah ce inhum illa kal an'am balhum adal kaga wannan ayar da Allah ya ce su kamar dabbobi suke bari ma sun yi dabbobi wallahi Allah ya wada ba haka yanzu a turai yanzu an gudu da wayansu wai kawai wata kasa wanda su kawai so suke su zama kar- karnuka akwai wanda ya koma kare ma aka je aka sa mai aka sa mai wani wani wani gashi da ya kwanta irin na kare kare kawai ana jan shi da sarka kuma mutum ne an gudu su da yawa sun zama karnuka yo ai Allah da mace inhum illa kal an'am su kamar dabbobi suke Allah ce balon adam kai sun yi ma dabba baciya yanzu ga su suna mutane wai kudi ho wani ya bada ba kudi da yawa watakila kai ma da sani ka gani shi kudi da yawa ya wala ya zama kare kuma suna nan su da yawa suna so su wai ta suke wai rayuwar kare ta yi rayuwar kai ka ji ba hukunci Allah ya ce wa laqad karramna bani adama ya da ka gama dan adam da kansa kare yana ga- kai in ba sakarci ba ma na bature mai jan kunne da idan musa wanda in ya je ban daki ko ruwa bai sa ka yi shi tsafta wallahi ka yi shi tsafta kana gare shi wai wai ya gyara gari ya yi kaza wai ya ci gaba wai wani ci gaba wanda in ya je ban daki bai wanke haka kawai wani shi wani yin ina ina ina tsafta a nan ina fata ku kai kuma musulunci ne koya ba ka sa ruwa ka sa har ka sa dutse ba sannan da karshe ka sa ruwa akwai tsaftar da take wata duk an kwana in an dan jima ka je ka yi alwala ka wanke ka kurkure baki ka shaka ruwa wani abu har ya shiga ka feto kai asuwaki musulunci ci gaban yanzu suna na a switzerland akwai gidan susi gidan matsala wai kawai daga matsala ta same ka yi kaje can ya aje a rika he ka biya ko wani naka ya biya sai a rika zuwa ana ne gosan ka ana kai kana he ka kashe kanka kana wallahi ni sai na kashe kaina an je an an kai ka an biya ana ne gosan ka ana a da Allah yana he a kama wanda ana ma wasa kan kuma ga ka tsato ran gaje ke ana sa ka dariya ana sa ka wani ana da Allah ya kyale ne ana akwai daga kayu su ci in ka karanta ƙura'ani alabi zikirin lahi ta duma inni da kaje kayi sallah sallah da kaje gani wani wa kowani ya bata ma rai je kaka yi sallah wallahi yanzu wannan da suke bata ma surtu yan jarida kaga wannan bbc kai allah tsine ma bbc da bbc da america da switzerland da kuma mai zage da suna germany jamus ko da rfe uwa uwa wannan ina ba za mu kai ku sha kurbu ku yi ta'adda kun ga wancan ma lokacin da aka ce ai ecos ta ba su kwana ka sati guda wai a a hari za a kawo da aka yi ta'adda ecos ta yayi to na rantse da Allah ko yanzu kuka ci gaba da adda abun wargajiya za su sai su samu kansu sun rasa wancan eh, prostoma musa dambazau wancan wanda da ya ce shi jira yake kawai a basu iko su ga hari ko to yanzu yana daga cikin aikowarsu shi ne mai ce a ni bai raba a ga hari wallahi wanda shak malam makutar ya facaccake shi watakila ya ji ba na magana ta shakwa ya ji ina fata mu rustoma musa ko to wallahi yanzu yana daga cikin aikowarsu a ka aka hari ko yanzu yan jarida duk iskanci ne suke wannan yan jarida ba duk hai kai da mun america da aka ce america ba ba wannan bahaushen da ya zo yana magana ba shi bane wai yake kara shi a ra'ayin amurka ne yake da amurka sai yana hulmuna mun ba yana isar rasu ba rubutu ne a takarda za a zo a baka a ce shi za ka wani in ka wani ba haka ba a kore ka aikinka ya lalace ina fata bai ka america bbc ba ita bace london wadda take ingila ita kuma america a america take washington washington dc ko ai america tana da jiha 52 akwai arizona akwai washington akwai california akwai miami ba miami ba mi shi ma jiha ce akwai los angeles akwai new york akwai wadda ba yanzu tana nan ta kama da wuta hawaii hawaii tana nan ta kama da ana ta ce ya za a yi ya za a yi ya za a yi amma Allah kawai Allah ya ce da Allah da mun jaya afala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna lahum yuzakkarun ashe jaraba ba wai mummuni kadai ba ake ba jaraba duk duniya har kafir ya ramu sai dai wa yake cin jaraba mumuni amma shi ma mumunin sai yayi imani da kaddara ka san a mumunan ma akwai wanda kaddara ba kice daga wani abu ya samu sai a rika aiwa ne ya janyo mu kaza aka yi kaza aka yi a'a Allah ya kawo kuma shi zai huda yanzu ba wannan bane ba haka abin da ake ciki ba kenan to wallahi duk duniya ba wanda zai huda mu ba Allah wani Putin Vladimir Putin ya iya da- da kanshi ba bin masan taimakon ka Vladimir Putin bin masan taimakon Mali bin masan na Burkina bin masan na Gine bin ma na san na Algeria bin ma na- nawa muke newa to na rantsi da Allah in ka kama Allah shi ya san yadda zai yi hudda ku sai ka ga si- cikin sauki sai kare sabu Allahn da ya tsame annabi Yunus daga cikin cikin kihi ba a taɓa samun wani mahaluki da ya shiga matsala irin ta annabi Yunus ki yi kihi akwai kihin da in ya haɗe ka asirkin da yake cikin cikin shi kawai zai kashe ka ko gumin to amma ga shi yau kihi ya haɗe shi kuma amma bai manta da Allah ya huta shi ko bai huta shi ba wa zannuni in zahaba mughadiban fa zanna Allah na qadira alai fa nada fi zulumati Allah ilaha illa ta fastajabna lahu fa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika dan ma wani kai ce wani yace ma manzo Allah yanzu manzo Allah wannan ayar ga annabi Yunus kadai annabi yace baka ji ba Allah yace wa kadhalika nunkil mu'minina matsala annabi ibrahim ya fada wuta allah wuta shi ku wuta ce kuwa annabi yusuf ‘yan uwansu sun so su kashe shi allah ya ce bai mutu ba sai kuma suka zo suka saida shi da kudi arha wace rauhu bi samanin baksin da rahima maduda wa kanu fi minar zahidi sun saida shi ne ya zama bawa ne ya zama sarki sun so su kashe shi bai mutu ba sun so suka saida shi su- ya zama bawa ne ya zama sarki shi kenan ku yanzu an zo ana cutar ku ana sace muku iraniyan ku ana sace muku petrol ana sace muku komi kuma ana so a zalunce ku to sai Allah ya hunda ku sai ya dora ku akan su sai ku zama sarakai yanzu in an zo za a yi sai iraniyan hakurka yanga irin ta Muhammadu Tanja Muhammadu Laddijan arziki da ya ce ganawa ganaka ka zo a yi ciniki Laddijan arziki kenan magana ce nake muku ta Laddijan arziki su damun maganar su cikin rinsu ruwan sanyi kuma ba zawa ba zai yi muku shirme yana wani faransai wai a hausa ba zai galiban yan nijar ne suka yi duke na ayi ta ita ce tradition traditional ita ne ita kuma yake ganawa ganaka kudinka a hannunka kayana a hannunka a yi ciniki in na yarda in sai da mu in ban yarda ba ka ta yi da tsiyarka ni kuma in ta yi da albarkata ko kuma haka mai wada ya ce kuma duk wanda zai zo ya mana aiki baturan yamma da baturan kaza turan yamma su zo su yi aiki su 'yan kwadago ne su 'yan kwadago ne daman duk wanda bai wa Allah dan kwadago yake zama shedannu a lokacin annabi Suleiman wannan kuma na kara magana wacce na bar ne shedannu a lokacin annabi Suleiman da suka kibin Allah su ne masu gina rijiya su ne masu tono mai su ne masu toro iranium su ne duk wani aiki da wahala يعملون له ما يشاء من محاربة والتماثيل وجبال كالجواب وقدور راسية su suke aikin wahala haka to ko a lokacin yanzu ma dan Allah tura wahala suke kwadago suke ko ba kwadago su kayan su na suwaye mu ne masu iraniya muke ko to in sun zo sun yi kwadagon su yi kwadagon sai su sata su inda aka samu matsalar su yi kwadagon kuma su sace shi nuwan ma duk kwadagonci ne suke mana shi nuwa ya bar hong kong kasan hong kong daga niamey zuwa hong kong awa goma sha bakwai ake a sama gini daga niamey zuwa hong kong awa goma sha bakwai a jirgi sai kun yi eskal a guri kaza kun yi sa- kun yi eskal a guri kaza sai a yi eskal ya kai hudu ko a jirgi kuma a jirgin za ka yi barci ka tashi duk asaba ana tab wani iri kai kasan jirgi kwa kai da baka taɓa ganin shi ma ya ce ina fata ba kun fahimta wani to amma ya bar wannan hong kong kin ya zo daji ya shiga ya abubuwan shekara da shekaru ɗi kuma wani kuma can waɗan bakin ƙauyen su malam badamasi malam badamasi ma bai je wace ya zauna amma shi haka zai je zauna ya yi ta casa kudi yana sata kwada gode suke malam badamasi yanzu wannan abin da suka yi sun yi shi na yi karatu dan conference ne suka yi mun kuma yi muka juya suka yi muke ko wannan ba su yi ta ba dan karatu duk abin da kake gani ba su yi ta ba dan sun yi dan wani kuma ya muka juya Allah ya sa musu suka zama ɗan kwada ko ɗan aiki mu kuma muke amfanuwa da ilimin nasu muke wa da dawa saudiya ko na ce mana dubbai suwa suka gine ta tura ne Am- su suna kwance ana musu wahala a musu masallaci su zo su bautawa Allah a musu gidan kaza su zo su bautawa Allah a musu kaza amma sun tura mu sai wa gari ginin da ya yi kowane gini tsawo a sh- a duniya a yanzu shiga google yana jidda ya fi kowane gini tsawo daga shi yana dubbai shiga google ina fata mu to suwa suka yi shi kwadago ne ko bayanmu mu kuma mu yi ta sallah i mu kuma bayan Allah garmaho da suka yi garmaho ai an san garmaho da suka yi dan Allah suka yi dan ayi kiran sallah mu kuma yi muka juya sai muke bi muke huta Allah kuma muna kiran sallah da ita. kuma duniya ta yadu ya je duk inda aka ji annabi ya ce duk wanda ya kiran sallah in sautin ya kai da mutum da aljani da dabba da kiyashi da kyanki he ya ma ce da ranar kiyama kayi kiran sallah a rana kaza a gari kaza a karce kaza anguwa kaza wani kaza dan gidan kaza address complaint kaza ina ma damu da ubangiji subhanahu wataala yace wa bashirin ladina amanu ku yi albashir ga masu imani wallahi albashir ga ku masu imani Allah ya hudu ku yi ta'adda sai dai inda ka ku karaya ku ce to kuma mun yi ta'adda amma ta ake za a kan harin ƙarya suke abun wani gaji ya zai ni na hudu ma malamar ba su ta izinin Allah abun ya yawar da shi Allah ba kuna addu'a ba ta'o haɗuwa ba wai ba su ba suna ba da makamman nukiliya wai ma rasha yanzu wai nan mahaukata ya yi wasu wani makamai ne wani wai ka ɗauki rasha ma ka ɗauki amerika ita wa rasha da mulki ba a tabbata koma ita koma makamar nukiliyan ba iran ma ta hita iran wallahi eh iran ta haka tun da dai akwai musulmi eh ita ma to to ina ba ta bayyanta iran ma ta hita ina ba ta bayyanta shi kenan to annabi caya mana kai kai kai kuma mumuni makaminka addu'a usilahul mumin addu'a ita ce makamin kuma ka sai ita addu'a dan Allah makamin nukiliya in aka jewa shi kabari ko aka jewa shi lahira ya yi aiki to addu'a ko aka jewa ta kabari aka jewa ta lahira tana aiki ni ne na wani mamman da farmasi mutum zai mutu a mai addu'a ta je amma a jewa makamu ya je to wani guri ma za a jewa ina ta aleku amma addu'a tana zuwa ashe addu'a inda take zuwa makamman nukiliya kai Allah ziriya makamman nukiliya Allah subhanahu wata'ala yace wa bashiril lazina amanu yi albashir ga wanda suke imani wa amilu salihati suke aiki mai kyau anna lahum jannatin suna da aljanna tajiri tana gudanya min tahtiha a karkashin ta al'adharu koramun muka ga koraman kiya ga koraman madara ga koraman zunwa ga koraman ruwa kullama ruzuku minha duk lokacin da aka arzita yan aljanna a cikin aljanna min samaratin daga ɗiyan itatuwa rizqan arziki qalu sai yan aljanna su ce hadha allazi ruziqina ruziqina min qablu ruzuquna min qablu wannan arzikin dama arzita ma ai kafin haka ai an ba mu shi sai Allah ya ce wutu bihi mutashabihan sai a zo musu da shi yayi kama da juna sai a ce a ku ne kuke gani a kama da juna iri ɗaya ne amma ku dandana a dandana ba iri ku ne kenan aljanna duk yanda ka kai da barikin ka in ka shiga aljanna ya ka zama dan kauye kamar yadda da aka yi mondiyar ta katar turawa duk barikin su da suka ta yi katar yadda suka zama kauyawa wallahi ka ta gari ne na musulmi wanda yana nuna ma alamar aljanna to duk yadda ka kai da wayewa a duniya in ka shiga aljanna sai ka zama ba kauye wai annabi yace inna fil jannati ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khadara ala qalbi bashar ikra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu annabi yace a cikin aljanna akwai abin da ido bai ta'u kunne bai ta'u a zuciyarka ma ka ce kaza ne baka ta'u badarsa Allah ya ce ku karanta wannan ayan mana fala ta'lam nafsu ma ku fiya lahum min qurrati a ayun rai ba ta san ba abin da aka ajiye mata na wurin cikin ido a aljanna jazaan bima kanu ya'malu la yarawna fiha shamsan wala zamharira a aljanna babu rana babu kunan rana ga wuldanul mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansuran wa idza ra'ayta zamma ra'ayta ni'iman aliyahum siyabun sundusun qudrin wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqaw rabbuhum sharaban inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum ya ce wannan sakamakon ku ne aikin ku Allah ya gode in ku Allah ya gode ya aljanna kai aljanna akwai shi kafu innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nazr wa yakafuna yawman kana sharru wa yadimuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman inna ma nudimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wa la shukura inna nakafu min rabbina yawman فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وجزاهم بما صبروا جنة نعم الله ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا kaga zanjabil wani ji ne wani zai ce me zanjabil yau aici ta ce zanjabil yau ko bature ba sata sunan ba ne me yake ce mata da faransai zanjambir to zanjabil ce mahaukaci kai bature mai can kunne mai idan mota ko mi ya kago ilimin da kake gani wata wula suna cewa nasu ne wa ilimin addini ne wa a andalus aka samu shi andalus ita ce esfain wallahi asalin duk ilimin addini ne suka biya su zanjabi wasu kauna fiya ka san kada mai zazuwa jan zanjabila wani zai ce biyan zanjabila allah ce ainihin fiya ta zama yau kai daga jin salasabila ko ba a baka ba ai akwai daɗi a mai a hudun ba salasabila salasabila dishi ga kafur ga janjabin ga salsabin duk ci ne na damun dantare ina fata mu bai Allah ya ce walahum fiya azwajun kuma ya aljanna suna da mataki mu dahara tsarkakakku ina fata mu kala ibnu ibnu kasir mudahara min al-hayy yani bisa jinin haira bisa kaza bisa kaza bisa yaji bisa barkono bisa tsidawu dubban na'am na shi ne wani hunfiya azuwajin kuma ha nan malamai suka ce azuwajin aka ce ba hau mace ɗaya ba malamai suka ce a kowa ya danganta da aikin da yi yi yi azuwajin ne wani daga biyu wani uku wani hudu biyar wani goma wani dubu har dubu da biyar yi azuwajin allah ya ce ina fata mun ba ta ziniya ba aka yi ba mufurar ba a azuwajin kuma ya danganta da aikinka ina fatan mu ya danganta kuma babu can babu kishi a yoto yomi yake sa kishi damu galiban ai damu wani keta da hasada ce ko to Allah ya ce za a cire muku keta da gil ina fata fahimta a cikin aljanna ko duk ketanka da hasada ka to in za a shiga aljanna babu keta babu hasada babu to ai da mace wata tana kishin wata ta tayi ta ce to kuma ma me yake ka kishi wata tayi wata shi yasa sai ta ga inda tayi ta to a can duk can kuda na'am tsawon kudi ko to me zan ina fata mun to kenan a can azwajun mudahhara Allah subhanahu wataala shi yace shi yasa a cikin suratul rahman yace wa furushun marfu'a a cikin suratu waqi'a wa furushun marfuwa inna an sha'anahunna faja'alnahunna uruban naswai ya sahabil yamin ina fatar mai wuda kage sai aka ce ga su su kansu shin wuda ne me yasa aka ce musu furushin marfuwa shin wuda abin daga ba shin wuda bace da ba su kin ne jin in an siga baka bukatar shi wuda ina mai furushin marfuwa inna an sha'anahunna Allah ya ce mu muka halicce su halitta muka kage su kaguwa faja Allahunna abakaran Allah ce ne muka sanya su abakar budurori urban atraba kuma tsaraikin suna ne an tsara ku da su su ba tsayi ba kai ba tso ba dan kai namiji dan shekara 33 duk tsuwanka na'am a ba ka ce wani da wani yaro ya mutu ya mutu yana yaro karami wani kuma tsoye da ya kai 250 ya zuwa jama'a to ranar ya dan 33 dan bana bakwai shekara talatin babu wani dan nan sama da talatin uku babu domin disantar ina fata mai to ke nan miye in kenan in ba miye ina fata mai na'am ubangiji subhanahu wataala kai lokaci eh to ya yi da sa wa hum fiya khaliduna kuma a cikin aljanna za su dawama allahumma ja'alna minhum abinda muka wada daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu